ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa cikin wannan rana da muke karatun wannan littafi na al-muqaddimatul izziya yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan baban da ke bayanin sallar balaguro sallar tahiyya a musulunci yaya ake yin sallah idan ana cikin tahiya idan mutum ya kama hanya zai ce wani gari wani irin hukunci Allah subhanahu wata'ala ya ba sallah ta irin wato matashi wanda yake mai balaguro ne malam yace faslun salatu safari sunna sallan balaguro sallan tahiyya sunna ce ma'ana yana nihin hukuncin ta kenan hukuncin sallar tahiyya hukuncin sallar balaguro cewa sunna ce daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya shar'anta mana su game da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya sunnanta mana wannan wato sunna ta balaguro har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke ba mu labari cewa ita wannan sunna sadaka ce da Allah subhanahu wata'ala ya yi mu sadaka ce Allah ya ba bayan shi da ya ba mu sallan balaguro sallan shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku karɓi sadakan Allah saboda haka kenan wato sunna ce daga cikin sunnonin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu Allah subhanahu wataala ya dunkule mana bayanin sallar balaguro bai warware ba a jumlance Allah subhanahu wataala ya bada bayanin sallah ta balaguro amma Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda shine mai sharhi shi mai tafsiri da ayoyin alkur'ani mai girma ya bayyana mana yadda ake sallah sallan balaguro cikin alkur'ani ta zo ne da sharadi na mi idan mun ji tsoron kafirai wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun ji tsoron kafirai za su fitine ku za su tuce ku to ku rage sallah ku yi raka'a amma annabi sallallahu alaihi wasallama a aikace sai ya nuna mana wannan sharadin ba shi ne Allah subhanahu wataala ke bukata wannan sallah ce ta tsoro ba sallah ce ta balaguro ba kawai ba domin sallar tsoro shine lokacin da ake yaƙi tsakanin musulmi da kafirai kenan yaƙi ana yin cikin balaguro ba ana yin cikin gida ba dama an yi tahiya ne saboda haka ta wani bangare sallah ce ta tahiya a wani bangare kuma sallah ce ta ta yaƙi sallah ce ta tsoro tsakanin wato idan musulmi sun zamanto suna tsoron kafirai to ga yadda za su haka ma in musulmi ya yi balaguro balaguran ya kai adadin inda za a kiran shi sunan ya balaguro ko kuma ya kai kiloluwa kaza kamar yadda za mu gani nan wurin wato ya haukan shi a ce ya rage wannan sallah din idan ta zamanto wadda ake ragewa ce a takaice dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ya ba sallah hukuncin wato rage ta idan an yi balaguro don haka sunna ce ta shi walaha sabab malam ya ce tana da mawari ita wannan sallar ta balaguro akwai abin da ke sa a rage ta kamar yadda za mu zuwa nan gaba wa sharar sannan kuma tana da sharaɗai wa mahal sannan kuma tana da bajiri wuri wurin da yadda ake yin ta nan fa amma sababuha to amma mawarinsa ita sallan balaguro fa kullu safarin tawilin shine dukkan balaguran da yake yana da tsawo balaguro ne mai nisa to lokacin nan sai mutum ya rage sallah idan sallah ta kama shi a cikin wannan tahiya da yake wa huwa arba'atu burudin shine burudai guda hudu wal baridu shi kuma baridu wanda mufrad ne na burud burud jam'i ne na al barid arba'atu farasikha farsakoki guda hudu su ake ce ma al barid mun gane ko wato barid shine farsaki hudu kenan da barid da farsak ko farasik wane ne mai yawa ha barid shine gaba gami farsa mun gane ko wal farsakhu shi kuma farsak wanda mufrad ne na farasik jami'in shi ne farasik farsak din malam yace talatatu amyal mililluka ne guda uku mil uku ba mil irin namu ba mil ba irin namu ba wanda muka sani ba wannan mil yana da yawa yayi yayi mil din da muka sani ya ma kusa biyin shi والميل الفاذراء شي كما ميل وند جمع شي شيني اميال to mil ba da yace alfazira'i shine zira'ai dubu biyu me zira'i shine daga yan yatsun ka zuwa kawada ko shine ake ce ma zira'i fa hiya 16 farsakan shine farsafi goma sha shida fayyar tamaniyatun wa arba'una mila wato kenan in an jimalce su baki daya za su baka mil arba'in da takwas ba kilometer ba a mil mil yana ga wato ya yi kilometer da wajen ɗaya da rabi ko kuma ɗaya da wajen kashi takwas a cikin goma kilometer mun gane ko ma'ana ya kusa kaiwa biyu mil da ya kusa kaiwa kilo biyu kamar yadda muka sani kenan tahiyyar da ta kai kilo tamanin da wani abu ko ko ta kai tamanin da shidda ko tamanin da takwas ko ta kai gomiya tara da wani abu ita ce tahiyyar da ake ma kasro ita ce tahiyyar da ake rage sallan azawar da la'asar da ishayi a cikinta mun gane wannan wa amma shara'ituha fa arba amma shartan ta guda hudu ne al-awwal na farko an yakuna safar sharadi daga cikin sharadan balaguro wato shi balaguro ne ya zamanto wajhan wahidan fuska guda ce da haban fakat sahiya kawai ma'ana sahiya kadai sai ta kai mil 48 sahiya kadai in ta kai mil arba'in da takwas to sai a mata kaso ita ta iya kadai yanzu misali kamar mutum za a gidan rinji gidan rinji bai kai wato ta iya irin ta kasuru ba saboda kilo hamsin da biyu da gidan rinji ta kenan ba za a rage mai ba to ba ka cewa a da tahiya ta da dawowa ta zai kai kilo ɗari da hudu ta da ka bari in yi kasuru mun gane ku mutum ba zai yi ba saboda bi saboda ba ta kai haddin a yi mata kasar ba ta yi ce gajera a lissafin kilonuwan addinin musulunci saboda haka dole ne zaman tun wurin ta ya kai kilo ɗari ba wani abu ya yi kilo tamanin ya kai mil arba'in da takwas ta iya kadai haka nan dawo ana lissafi da ta iya kawai haka ma ake lissafi da dawowa ita ma dawowa in ta kai waɗannan kilonuwa daga inda ka taso in sallah ta kama ka matukar dai baka zo gida ba ko ga ka dab da gida da yan kilolo a kaɗan baka shigo gari ba sallah ta kama ka kasar ka za ka yin sallah ko ka zo gida ma za ka yin sallah can ta kama ka to sallan balaguro ce za ka gida ko da ka dawo gida mun gane ko saboda haka malam ya ce sharadi na farko shine an yi kona safar wajen wahidan balaguran zaman ta huska ɗaya ne fakar kaɗai zaben fakar fala yusabu ma zalika rujuu ba a lissafin dawowa tare da wannan ba a cewa hada dawowa in an hada za su bada mil 48 bal yu'tabar ruju'u wahdahu ana lura da komowa shi kadai shi ma mai zaman kanshi ne hukuncin shi daban kamar yadda tariya kawai take da hukuncin ta daban na biyu al'azmu ala qat'il masafati al-mutaqaddima shine niyya akan yanke tahiyar wadda ta gabata ita mai mil 48 din mutum ya niyyar cewa lalle sai ya kai wannan milolin ko ma ya wuce su min awwalihi tun daga farkon tahiyya din min ghairi taraddudi ba tare da kokonto ba ba tare da taraddudi ba dakatan wahida tun kudawa guda daya tun da balko in ya tashi sai ya ci waɗannan sai ya yanke waɗannan kiloluwan masu yawa 48 ko kuma mil 48 asalisu na uku a shuru fihi shiga a cikin tahiya ne sharadi shine ka shiga cikin tahiya ne na yi niyyar balaguro amma ko bai balaguron ba na ne in an yi maza ni tsaye amma ban shiga cikin tsaye ba sai sallah ta kama ni ba mai balaguro ba ne mazauni ne ta haka ba zan yi kasur ba mun gane wannan kenan dole sai mutum a shiru fi dole sai mutum ya shiga cikin tsaye ne sannan in kana hita daga nan ka kai kaukai sallah ta kama saboda ka riga ka bar gari mun gane ko sallah ta kama ka shi kenan sai ka fara kasurunka saboda ka kama tsaye ce فالحضري ما يجت ببلاغه يقصر زي ينتصر إذا عد البساتين المنسوبة إلى تلك البلد إذن يتسلك بونكي شنو البساتين قال جكو بونكي المنسوبة وأن ذاك جنج ناس إلى تلك البلد يزوى ونن قرن ma'ana gonakin maradi in ce gonakin maradi shine ba kai wani gari ba da ya kama wannan hanya an ce gonakin maraɗi ka yi aje raɗi idan ka aje raɗi da abin da ya dawo nan ya dawo har daidai kwamfani duk gonakin maraɗi ne daga nan kuma sun shiga gonakin ina raɗi sun kai gaba sun shiga gonakin jiratawa da kirya haka dai idan da ka tsallake ka shiga wani wuri wani gari mai sunan wani gari ba maraɗi ba wani kauye to shi kenan ka fara kasuru kenan tun daga haka kenan mazaunin gida malam yace yaksuru zai yin kasuru إذا عد المساتين إن يصلك ونكي المنسوبة ولن أجل جنج ناس إلى تلك البلد يزوى ونن قرن دي بري قرن ناس المعمورة ولكن دا أسكي أبل رأيوا بإمارتها دا رأيوا ونن قرن ما نسوني رأيوا ونن قرن متعنن قرن سنة رأيوا دا ونن قرن أنا أبن سكي نوم أشيني متعنن ونن قرن سكي والعمودي dan kauye shi kuma mutunan kauye kenan wawa sakinul badiyati shine mazaunin kauye mazaunin daji yaqsuru zai yin kasuru idza jawaza hillatahu in ya wuce hillar shi illa shine masaukin shi ko kuma kauyen shi wayal buyutul lati yansibuha sune gidashen da mutum ya kakkafa li ya'wiya ilayha domin ya tattaro zuwa gare su to idan ya isa daga mutunan kawai da ya bar kawai ya bar yan bukokin shi in kuma gidajen lakari ma da ya isa daga gare su ganin sai ya ware kaso ko da ga sai yana gani da ya isa daga gare su shi gina inda ya sa gaba din nan ya bar su nan gaba gidaje babu wani gida wanda ake cewa duk wannan garin ne to shi gina sai ya ware kaso wa sakinul jabal mazaunin dutse kuma wanda yake zaune cikin duwatsu aw qaryatin ko kuma mazaunin alkarya la bina a fiya alkaryar da babu gidaje babu gini a cikin wannan alkarya wala basatina kuma babu gonaki a cikin wannan alkarya yaksuru zayin kasuru kamar mutanen da suke cikin sahara waɗanda ba su da gonaki sun buga tantunansu suna zaune ko waɗanda suke cikin tsaunukan duwatsu idan kaga babu gona nan wurin saboda wurin da haƙori da haka da sun bar gidajensu da sun bar masaukansu ɗan bukokin da suka gawa ko tantunan da suka gawa suna rayuwa a cikinsu to malam yace ya kusuru zai yi kasuru idan fasala an manzili in ya rabo daga gidan shi da ya haita daga gidan shi shi ma zai ware sallah zai ware rage sallah wa muntahal kasri karshen kasuru fi dukhuli a cikin shigowa huwa mabda'ul kasri shi ne farkon kasuru fil khuruji a cikin ita daga inda ka fara kasuru daga inda aka ce nan ne kasuru ke farawa kuma in ka dawo ma daga nan ne za a cewa ka shigo gari mun ce misali idan mutum in ya je daidai wannan wato abin nan me yake bariyar wannan na farko in an bar kamfani wanda ga shiga kirya kenan nan kirya ce abin nan raɗi kenan daga nan misali da kawo ta nan ka shiga wani gari ka shiga gonakin waɗansu wurare to daga nan ne za ka ware kasar haka ma in kana daga balaguro da ka tsallake da an zauke ma wannan igiya ka shigo sai sallah ta kama ka sallar zaman gida ta kama ka ba ta balaguro ba domin ka riga ka shigo gari mun gane ko shine malam abin da bala yace wa muntahal qasri fi dukhuli karshen kasuru a cikin shigowa in mutum ya dawo daga balaguro kenan huwa mabda'ul qasri shine farkon kasuru fil khuruji a cikin ita daga gari alaikum salam sallar balaguro ake الرابع شرد نقول إباحة السفر halaccin balagura in balaguran nan da kai ya halitta ko bai halitta balaguro ne na halak na neman abinci ko balaguran shirimi ta ne da shirmi kai balaguro ne na sabon Allah ko ko a balaguro ne halattaccen balaguro ba na ibada bane don balaguro iri ne nau'i uku ne akwai balaguro na ibada balaguro zuwa aikin hajji ibada balaguro zuwa umara ibada balaguro na ziyara fi sabilillah ibada balaguro na jihadi ibada duk wannan duk abin da shayi ibada saboda wannan ibadan kai balaguro ya zama to balaguro mai ibada balaguro kuma wanda yake halattacce shine balaguron kasuwa balaguro na kasuwa na neman abinci ko balaguron noma gonar ku nesa jiki sai kai balaguro kai kaga wannan duka balaguro ne halattacce ya halitta kai to waɗannan guda biyu duka ya halitta mutum ya masu kasko amma in balaguro ya zama na sabon Allah ne mutum ya yi balaguro domin ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ya zama to mutum ne balaguro ya je sau wiwi kaga wannan balaguro ne na sabon Allah mutum ya balaguro ya je sau giya ko mutum ya balaguro ya je a harakokin da suka shayi kuɗi da ruwa cin haramun cin riba wannan balaguro ne na haramun haramun ne mutum yake tsoro wannan balaguran in yi kama wannan balaguran yana tsaye Allah subhanahu wataala yana sa malaiku suna rubuta mai sanukai saboda mi Allah subhanahu wataala ya hana shi kuma ya doki tahiya saboda ya aikata wannan haramun din da Allah ya hana shi kenan balaguro iri uku biyu ana abin nan sai kuma malamai suna sabani a cikin halaccin kasura a cikin shi na'am da wannan na wasa ne na wargi ne ganin malam zai faɗi ibahatu safar shine halatta balaguro din ko halatta shi fal musafiru lillahwi ko lillahwin wanda ya balaguro domin wasa wasa kawai to wasa iri iri ce akwai wasa da ta halitta akwai da ta halitta ba akwai wasa mubah akwai wasa muharrama mala yace kasaidi kamar farauta min gairi hajjacin ba tare da bukata ba mutum ya yi ya tafi daji ya tafi farauta farautar nan ta tafi da shi nesa ta kira ta balaguro to amma ita wannan farauta ba bukata ba ce kawai farauta ce irin ta bude idan irin ta yan yawon bude ido ta ba bukata abu amma kana son ka ci nama kamar mutanen da babu nama mutanen da sun yi zama ba su da naman saidawa irin kamar yadda muka samu wannan ni'ima ne tana da kudin ka sai ka je ka sai nama in kana son danyi danyen ma akwai na shanu akwai na awaki akwai na raguna akwai na tumaki akwai na kaji akwai na zabi akwai dandan ga yana akwai duk ga yana mutanen da ba su da wannan kawai mutum ya marmarin nama shi kenan zai je doko addashi ko ya doko takobi ko ya doko kibiya ya shiga daji haka za a samun nama to kaga wannan nama ce shi na menene larura ne amma yanzu kawai misali ni muna muna da wadatar nama mutum ce bari yi warauta ya warauto barewa ko zo mu ko wani abu kaga wannan ba a bukata shi ba a bukata saboda ba ka da matsalar nama kana da wadatar nama isasshe bayan Allah subhanahu wataala ba ka shi kala kala kuma da ita kawai misalin mutumin da ya balaguro na warauta ba tare da bukata ba kenan in an yi da bukata to mutum zai samu hukuncin rage sallah in kuma an yi babu bukata mutum ba zai samu wannan rangwamen ba wal asi kamar kuma balaguran mai sabon Allah mutumin da ya balaguro da sabo bisafari mai sabo da balaguran shi kal abiki kamar bawan da ya gudu ya bar mai gidan shi ya tsere alhali hakkin bawa shine ya tsaya ya ci gaba da biyayya ga mai gidan shi amma sai ya tsere ya gudu ya ki tsayawa wurin mai gidan shi to cikin wannan tahiya ta shi cikin wannan gudu da ya yi in balaguro in sallah ta kama shi bayan suka ce shi ma ba zai kaso ba wal da kuma aq shine wanda ya gudu ya bar uwayen shi dan kai ma uwayen shi kyautatawa dan kai ma uwayen shi hidima dan kai ya yi ga uwayen shi kawai ya gudu in sallah ta tarda shi a cikin tahiya shi ma wannan wato ba zai yi kasru ba mala ya ce la ya kasuru na waɗannan duka ba su kasuru don haka mutumin da ya balaguro saboda kokowa ba ya kasuru mutumin da ya balaguro saboda balu ba ya kokowa a ba ya bayan kasuru haka duk wani abu da ya shayi wannan mutum ba zai kasuru duk wasu wasanni balaguro ne na wasa warauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana ita bayanin cikin Qur'ani malamai ba su yarda masa kasuru gare balu balu tana daga cikin taguci na wannan zamanin ya kamata musulmi mu sha'a mata lahiya ba hakura da ita ba duk abin da muke so za mu aikatawa ba duk abin da ya birge mu za mu aikata muka haka mai bambancin mu da shaidan ina bambancin musulmi da shaidan shaidan ba duk abin da ya sha'awa yi aikatawa yake na'am to ya danganci siyasa siyasa in ta zama to akwai manuwa mai kyawu cikinta kaga ta yin ta zama to ta larura ke idan manuwa tara abun duniya ne to duk hukuncin su guda ɗaya manuwa ka shiga siyasa don ka tara kuɗi ba don ka matalakawa yake ba ina wani wannan siyasa siyasa ana yin ta ne manzala ya yi siyasa sahabbai sun yi siyasa tabi'ai sun yi siyasa mabiyansu sun yi siyasa duk malaman kirki sun yi siyasa amma wata iri suka yi ta adalci suka yi ba ta tara abin duniya ba su manci talakawansu ba to duk wanda yake da manuwa kyakkyawa Allah subhanahu wata'ala ya sani in ma ka hido manuwa mai kyawa a zuciyarka ba haka nan ba Allah ya sani wanda yake da kyakkyawan manuwa in ya balaguro na siyasa zai dauki hukuncin kasar shi ma in kuma ba da kyakkyawan manuwa haramun ne saboda Allah subhanahu wata'ala bai dauke shi mai balaguro ba kamar yana gida ne hukuma ce aka mai saboda ni ba ya da manuwa mai kyawu وأما محله أما بجلا قصر فكل صلاة رباعية إذا تدكا سلم ركع هدو أدرك وقتها في السفر يا ترد لوك سنت أتكن بلا هدو duk sallar da take da raka hudu sai ya samu lokacinta a cikin balaguro ma'ana ta tarda shi a cikin balaguro to zai rage ta fala yaqsuru subha bayyin qasrun sallah asuba saboda ni sallan asuba raka a biyu da ita walal magriba kuma bai rage sallan magriba saboda sallan magriba raka uku gare ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu salatul qasr wa yaksuru fa'idat as-safar zai ranka ko kuma zai tawaye fa'idat as-safar sallar da ta gubce mai a cikin balaguro ita ma zai rage in azor ta gubce ma cikin balaguro baka yi ta ba har ka zo gida to in ka tashi kasur za ka rata a biyu za haka la'asar haka ishayi kun gane sawa'an malayin su duka ɗaya ne qadaha fi safar ya rama ta a cikin balaguro aw fil hadari ko kuma ya rama ta a cikin zaman gida sai sallar balaguro ya mata raka a biyu kawai kama yutimmu al-hadariyata allati tarattabat fi dhimmati al-hadar kamar yanda wato zai cika sallah ta zaman gida wadda tara ta yi a cikin wuyan shi a lokacin da yake zanne gida mun gane ko wasafari da kuma ainihi balaguro wa yaqtawul qasra zai yanke wato qasru niyyatu iqamati arba'ati ayyamin sihah bi mawdi wato niyyar tsayawa kwana hudu inda zaka tafiya yana yanke qasru in ka san za ka yi kwana hudu in kai balaguro to shikenan ba magana qasru amma in ba zai kai kwana hudu ba to shi kenan mutum zai ci gaba da kasuru kenan inda za ka kasuru kawai cikin tahiya in ka je can garin wato ba za ka yi kasuru ba za ka cika sallah saboda za ka yi kwana hudu ko abin da ya wuce kwana hudu ko haka in ka dawo ka baro garin da ka tai da ka yi zo daga garin ka zo gonakin wasu garuruwan da ba garin da ka baro ba za ka yi kasuru kuma in ka dawo gida daidai inda ka wara sai ka tsaya shi ke amma in za ka kwana biyu ne kwana uku to za ka yi kasuru wa yaqta al-qasra ma la yana dakatar da kasru niyyatu iqamati arba'ati wato niyyar tsaye da kwanaki guda hudu tsayuwan kwana hudu shi harin ingantattu bi mawdi'in a wurin da yake balagara fa'ida wata fa'ida bayan yace iqtida'ul musafi bil muqim wato kwaikwayon mai balaguro da mai zaman gida wa bil aksi da kuma sabanin haka sahihun duka ya inganta mai balaguro yana yi ibin mai zaman gida sallah mai zaman gida yana ibin mai balaguro sallah kowa yana ibin kowa sallah wanda mai ke tayya da wanda ba tayya kowa na limanta kowa lakin na yukra sai dai malam yace abin kyama ne makroni in kai babu komi amma in so samu ne kowa ya salle shi mun gane wata ta'akkadul karaha karhancin tana yin karhi fi istida'il musafiri bil muqim a cikin koyin mai balaguro da mazauni fa in iqtada bihi malam yace domin idan ya yi kwaikwayon sallah da shi mana ya koyi da shi ya bi shi sallah lazima hutti ba dole ne ya bi shi duk abin da ya tsaya sai ya cika sallah ce to ka gana ya zama makruhi wala i'adata alaihi babu maimaitawa a kan shi gaskiya da mutum mai balaguro ya mai cika sallah gare ya sallar shi kadai domin shi kan shi balaguro uzuri uzurin da ya ce ba dole sai ka yi jami'i ba inda ba ka samu jama'a masu balaguro masu jami'i abin da ya yi shi ne ka bi sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi duk da yake malamai suna kawo maganganu kana iya bi in an yi raka abi kai zaman ka kuma raka abi din nan suka ce kana iya zaman ka ka jira ne har ya kare ke raka wani biyu sallame kana iya sallame ka tsaye wannan sallah ce da annabi ya taɓa yi ha zalla bai taɓa yi wannan sallah ba amma dai ishtihadi ne na malamai sun yi kokari kuma in mutum ya yi aiki da shi saboda bai kai ilimin su ba ya yi daidai mun gane ko to saboda haka abin da ya yi dai shine mi mutum ya salle shi kadan yana balaguro Allah subhanahu wataala in dai kai da ma'abucin sallah ne a cikin jama'a dai in kai sallah cikin balaguro kai kadai za a baka ladan sallar jama'a ba dai ladan bace dama mutane ke maruguguwa ba to shikenan in kai da kai kadai za a baka ladan jama'a saboda kana cikin hamzari wa in iqtadal muqimu bihi idan kuma wanda yake zamna gida ya koyi da shi fa kullun ala sunnati kowa zai tsaya akan sunnar shi madai yayi sunnar tasru mazaunin gida kuma ya cika sallah fa yusalli musafir farda farda sai mai balaguro ya cika farillan shi ya sallaci farillan shi fa idza sallama min rak'atayn idan ya sallame daga raka'a guda biyu atal muqimu bima baqiya min salati mazaunin gida zai zo da abin da ya rage daga cikin sallar shi kenan abin da ya idan wato mutum ya zo masallaci maimakin ya bi limamin da yake cika sallah kamata ya yi shi limamin ya bi shi in san samu in ba haka ba kuma ya koma je ya sallar shi ta yi shi in zan samu ne masu sallah in ya sallame kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba jagorantar mutane waɗanda suke mazauna ne Allah ya kare sallah ya ce ku tashi ku cika sallah ku fa inna qaumun musafirun mu mutane ne masu tahiya faslun wani wasu limana ya ce wasu sifatul jam'i bayna salatayn mushtarikatayn wato sifan hadawa tsakanin salloli guda biyu masu lokaci guda biyu masu shiga junansu kamar azawar da la'asa suna shiga cikin juna kamar magariba da isha'i suna shiga cikin junansu fil waqti masu tarayya a cikin lokaci to wannan haɗewan a yi sallah guda biyu cikin lokaci ɗaya malaci ruksa rangwame rahuza ce allah subhanahu wata'ala ba ɗan adam kun ga inda aka samu rahuza idan kana fil bardi idan mutum ya zamanto cikin sarari ne a waje yake dole bahar ba cikin teku ba idan wanda yake waje kamar munan tulbar ne kamar a cikin sarari mu ne za mu haɗa salloli guda biyu banda wanda ke cikin teku wanda ke cikin teku cikin jirgin ruwa ba zai wannan ba fa idza zalat ash-shamsu 'ala al-musafir idan rana ta kauce akan mai balaguro wa huwa fil munhal ko fil manhali alhali mutum yana cikin wato ruwa au huwa rakibun ko kuma a shi yana mahayi ne bisa wani abin hawa wa nawan nuzula kuma yayi niyyar sabka ba'da al-ghurubi bayan waduwar rana jama'a bainas salatain sai ya hada tsakanin salloli guda biyu mun gane ha ko ba gane ba malam ya ce in mutum ya yi niyyar sauka bayan faduwar rana sai ya hada tsakanin sallolin guda biyu tsakanin mai da mutu na rana ta waɗin za sai ka haɗa magariba da isha'i jam'ar suriya jam'i na sura jam'i na hoto haka ake kiran shi yuki uzura fi akhiri waqtiha zai aukar da sallah a zawar cikin karshen lokacinta wal asra ya aukar da sallah azhar fi awwali waqtiha a cikin warkon lokacinta mun gane kenan me nan la'asar ce za cikin lokacin la'asar ne za a yi wa kaza kama malam ce idan nawan nuzula idan ya yi nin sabka ba da isfirar bayan wato fatsafatsan haske lokacin da fatsafatsan rana in rana sai jaja wurin nan sai masara masara ga can ta kama tsayiya za ta sabka wa qablar gurubi gabanin waduwar rana wa ya jima'u bainal magribi mutum zai da tsakanin magriba wal isha'i da isha'i lil matsari wahdahu saboda wato ruwan sama kawai shi kadai idan ana ruwan sama mai tsanani to waɗanda suke cikin masallaci in sun sallan magariba sai su haɗe da shayi in kuma mutane na cikin gidajensu kowa zai zama shi gida ya sanya shi sannan ba sunna ce ha? tun da gida yake na za mu zo mai bayani yana nan ta yanzu kusa insha Allah a sai an tabbata sai an ji da jiki sannan ba wuce yake ganin ne ganin hadari ba ne idan ka ga hadari ba ka yin sallah ba ka hadari salloli da hadari shi ba uzuri ba ne sai ya tabbata in ya zo da iska to ana yi iska mai tsanani amma hadari kawai dan ya baki kirin ba a ja to ma hadari sallah mutane na wannan gaugawa amma ba daidai ba ne na'am za ka yi kasu hukuncin ka hukuncin mutumin da bai kawana hudu ba wadda baka je da niyyar wucewa ba dama an ce in mutum ya yi niyyar wucewa wuce kwana hudu to shi ne zai kasu amma inda niyyar yau yau na je ya mai gobe zantan wasa sai abin ya gagara wadda abin ba ga hannunka yake ba ga hannun Allah yake sana yi wa amma alkawari da kaje yau za a baka abin gobe ka kawo to abin sai ya gagara kada ka za ka yi ta kasuru har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka rabu da kai sunan ka mai balaguro na'am kowa zai zama shi gidan shi in an ce ba wai an ce haramun ne a zuwa masallaci ya sanna ba a sauƙi ne aka baka in ka yi zaman ka gida ka yi sallah za ka samu ladocin in kuma ka to masallaci ka nuna jarumtaka da gwarzantaka Allah subhanahu wataala zai baka lada wannan jarumtaka ka in kuma ka yi zaman ka gida ka yi rango mai tarihi kuma Allah zai baka lada wanda ya zo masallacin ladar sallai wanda ladar wahalar da ya sha ladar wahala wannan wani abu ce da ba mun gane saboda haka yana da kyau ma a ce a zanci sanar da mutane in ana tsere wannan yanayi sai a sanar da mutane kowa ya sallah gida haka manzo Allah ya ce ku sa bilal ya ce sallu fi hali ya sallah cikin gidajen yana ka ba wani abin kunya ba ne ko ba wani abu ne na aibi ba duka sunna ne da zuwa masallacin da tsayawa saboda uzuri gida duka sunna ne aw ma al-gulmati wa qil ko kuma ana haɗa tsakanin magariba da isha'i tare da duhu da kuma laka idan akwai duhu kuma akwai cako la ma al-gulmati wahdaha ba wai tare da duhu shi kadai kawai ba in an yi duhu kawai duhu shi kadai bai halatta jami'i tsakanin sallah guda biyu in jimala wa fi jami'i lit-tin wahdahu qawlan mashhuran a cikin jami'in da mutum za yi saboda akwai cako kawai mutum ya haɗe sallan magariba da shayi saboda cako an yi ruwa gari ya caɓi saboda wannan kadai malam ya ce kaula da mashura akwai maganganu guda biyu shahararru wasu suka ce ana yau suka ce ba a dole sai an samu duhu kuma a samu cako duhu shi kadai bai sa a yi jami'in sallah guda biyu cako shi kadai hakan dole sai san hannu in za a su bi sai a wa sifatu jam'i li zalika malam ya ce sifan yadda ake hada sallah guda biyu an yu'azzina lil maghribi 'ala al manar shine ladan yayi kiran sallah a bisa hasumiya kamar yanzu kenan yanzu duk bisa hasumiya yake kiran sallah saboda lasfika tana ci kamar ladan ya hau sama ne yayi kiran sallah bisa hasumiya to shine ladan yayi kiran sallah magriba bisa hasumiya awwala waqti a farkon lokacin ta da rana ta wani sai ladan ya kira sallah idan za a hada sallah guda biyu wa yu'akhira salata sai a jinkirtar da sallata kalilan kaɗan ka a sallaci ta a don samu dan lokaci kaɗan umma yu azinu da isha'i sannan ladan ya sake yin kiran sallah na isha'i fi sahnil masjid a cikin hilin masallaci da hilin katangan masallaci can wani da nan dai wannan kiran sallah ne dama an yi na farko kowa ya shi shi wanga na biyu da za a yi ba kowa za a yi shi ba na farko dai zai sa kowa ya kawo masallaci azanan muntafilan kiran sallah wanda yake da murya kasa kasa da tare da an sala shi ka kuma yusalluna sannan su sallace ta qabla maghribi shafafi gabanin bacewar shafafi kuma yin salkun sannan mutane su wace daga masallaci kowa ya gida wala yusalluna al-witra amma ba za su sallaci witri ba illa ba da magribin shafaƙi sai bayan bacewar shafaƙi wannan shine wato bayani akan haɗewa tsakanin sallah guda biyu amma akwai wato muna karatu ne na littafin malikiya shi yasa abin da suka wadi shi zamu hau amma ba haka ba kiran sallah guda ya ce kiran sallah guda ya ce da ya kama biyu shi kenan an kira sallan magariba shi kenan an kare sallan magariba sai a tashi a yi ikama ta sallar isha shi kuma a sallah kuma nan take za a yi da an kira magariba a yi sallah da an kare a dan ba mutane lokaci kaɗan wanda ba su kare sallah ba su ranka sallah ko a sanar da mutane cewa za mu haɗe sallolin ba shi ke amma ba za a yi kasro ba ko wace sallah za a cika ta wallahu ala abinda muka wadi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ya samu yake da shi inda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu. Allah ya sa albarka cikin abin da muke karantawa. Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alheri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين